الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon mu da kuma sauran mu ta hanyar wannan kafa ta da labarai ta gidan TV na Bonfere da kuma rediyo muna isar da sahihar sallama zuwa gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke insha Allah yau muna ainihin 20 ne da tara ga watan Jumadal Ula hijiriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1400 da arba'in da ɗaya kenan ya rage mana wata uku cif cif azumi insha Allah wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan jambiya miladiya dubu biyu da ashirin kamar yadda masu sun tafi karfe takwas ko in ce tara zuwa goma muna halarta a wannan wuri domin gabatar da muhabarat kamar yadda masu ke saurarawa insha Allah kamar haka ne Allah ya sake ba mu dama cikin yardarsa mun samu halarta a wannan wurin insha Allah kuma yan wa idan musulmanci ba satin da gabata mallam ya mana bayani akan abin da shahi at-ta'ali ya kuma lan zai muna bayani abin da ya shahi al-mutajir muna fatan Allah shi jagora Allah ƙara fahimta da ikhlasi da kuma muwafaqa da daidai insha Allah al-mutajir insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ينقوى ما سكلم ودسورارم تكفر يات الأباريت بنفري منا مكوغيسوا تأدين المسلمين muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare jinjinawa gare shi, Ubangijinmu mahalicinmu wanda ya ba mu iko da dama muka halarto a wannan wuri domin yi makawunan mu nasiha game da abin da ke mu na duniya da lahira. A yau, insha Allah ta'ala satin da gabata mun tattauna akan kalima ta at-ta'lif sannan za mu shimfiɗa da ita, sannan mu tattauna akan sabon maudu'i na almustalah na almutajara bi iznillahi subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora a gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya idan muka duba mun tattauna akan maudu'i na at-ta'lih at-ta'lih kamar yadda muka yi bayani daga Allah yu'allihu ta'lihan dan an ce Allah ya mayar da shi matsayin Allah ta'allaha shi abin ya koma yayi iddi'ain uluhiyya alaha ko aliha kuma ya bauta masa ina fata an fahimta mun dan yi bayanai dai gurgudun abin da hali ya bamu da kuma gurgudun sanin mu ma'ana ka ɗauki sifa daga cikin sifofin Allah ka ba wani abu shine at-ta'lil mun yi bayanin yadda aka ba gumaka matsayi na Allah da dai abubuwa daban-daban daban-daban daban waɗanda ake ba matsayi na Allah in ka duba akwai waɗanda ake kira ad-duhuriyya ko ad-dahriyya ad-duhuriyya ko ad-dahriyya su ne yanzu ake fassara da at-tabi'iyyun ad-dahr shine zamani to sheikh ibn usaymin yake cewa ana kiran su ad-duhriya ba a kiran su ad-dahriya kamar shine mafi dacewa duk da yake mutane suna kiran su ad-dahriya almuhimmin mutane waɗanda suka yi imani da zamani suka yi imani da at-tabi'a ana kiran su at-tabi'iyun ko at-tabi'iyun an gane ko mazhaba ce da ake kira a zamanin yanzu naturalism naturalism su ne wanda suka ɗauki sifa ta Allah ta ɗabi'a suka ba Allah suka ɗauki ɗabi'a sifa ta ubangiji suka ba ɗabi'a suka ce kamar nature ita ce take yin komai wai ma'ana saboda bature ya yi karatun zamani ya san in an haɗa kaza da kaza za su ba da kaza to sai in karin ma ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala yanzu misali zaka ji sun ce maka ai mota kawai abin da yake tafiyar da ita shine mai in akwai mai za ta tafi in babu mai ba za ta tafi ba kiran babu wani Allah wanda yake tafiyar da mota ina fata an fahimce ni to wannan aqida akwai ta Allah ya bayanin ta wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa daha wa ma lahum bidhalika min ilm inhum illa yadhunnun a cikin suratu al-jasiya kenan ba koyi da suka yi ba sai zato saboda sun ce ba wanda zai da su sai zamani wai ma'ana in ka ga dan adam bisa ga wani hali to zamani ne ya kai shi kawai kuma dan adam nature ce take canzawa a gari ko menene nature take canzawa yanzu misali sai su ce maka dan adam da tana yiwa wato kare ne ka fahimce ni to yana kare sai koma dan adam ta yaya ya koma dan adam saboda dan adam zai ci naman kare an gane ko idan ya ci naman kare to wannan naman zai transforme sai shi koma maniyi in ya koma maniyi sai shiga cikin mahaifan mace sai ya dawo dan adam ina fatan kana fahimta ta in ya dawo dan adam in ya mutu aka kai shi karkashin ice kasa kasa za ta ja wannan jinin sai ta tura ma itace itacen nan kuma sai su yi ƴaƴa to kaga dan adam ya koma ya koma ƴaƴan itace daga nan kuma idan dabba ce ta ci idan zaki ne misali ko kuma wata dabba ce mai cin ƴaƴan itace ta ci to shikenan babu matsala sai wannan dabba sai shi koma yanzu in biri ne ya cike nan dan adam sai shi koma biri in kuma abin da ne dan adam ne ya sake cin wanda abin sai shi koma dan adam suka ce kawai haka ne duniya take canzawa da su filozofi da wasu ragatattun mutane waɗanda ba san ko da iri bane to kaga wannan su ne wato ubadu dahr wa tabi'a shi yasa su su yi imani da Allah ba wannan shine mazhaba wanda yanzu a turai take yaduwa da gaugawa mutane da su yi imani da Allah ba alhali ko abin tambaya anan shine abubuwa guda biyu na farko shine waɗannan abubuwan na farko da ɗabi'a take tafiya tare da su waye halicce su na ɗai kenan abu na biyu wanda ya kamata a yi tambaya akan shi ɗabi'a ba ta tasiri sai da izinin wa sai da izinin Allah yanzu muna ganin wuta tana kuna ko ba haka ba ai ɗabi'a wuta shine al-ihraq amma da wuta aka ce aka jefa annabi Ibrahim bi Allah ce da ita ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ka gani ta zamanto mai sanyi kuma haka ta kasance alhali ko ɗabi'arta da da ita ce na cirkin take aiki to da shi kenan sannan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ra'd ya ƙara yin bayani baro baro dalla dalla filla filla inji kanawa Allah subhanahu wata'ala ce wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid aw taqra'a tusqa bima'in wahid التي ونفضل بعضها على بعض في الأكل ويفضل بعضها على بعض في الأكل ƙasa guda za ka samu icce iri ɗaya ko ma iccen wato sinwan wanda yake kamar dabino ne mai rassa guda biyu itace guda biyu an gane ko sannan kuma wa gairu sinwan akwai da ke ɗaya cikin ƙasa guda ruwa guda ke shayar da su an gane ko sai Allah ce wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukul muke fifita sashi akan sashi wajen ci kaga da tabi'a ce take aiki da bai dace a samu bambanci ba sannan alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar naran ichi idan yana akhdar ai danyen shi ne to ya an kai wuta ta fito kaga a dabi'ance ai wuta ba za ta fito ba hukunci hankali yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy Allah yana fitar da mai rai daga matacce kuma fitar da matacce daga mai rai kaga da ya kamata a cikin mai rai shi ya haifi mai rai matacce shi ya haifi matacce amma saboda kudura ta ubangiji ina fata an fahimce ni shi ke sawar waɗannan abubuwan kenan wannan bauta ta tabi'a shirme ne shashanci ne lalacewa ne ragaita ce an gane ko to daga cikin abubuwan da aka ɗauki ake bauta musu aka ɗauki sifa ta Allah aka basu bayan waɗanda masu bota ma ƙabi'a akwai masu bota matakassus masu bota matakassus shine abin da suke kira speciality speciality shine a cewa da yayi karatu kan domain kaza ko kan tsari kaza to wannan abin da yawa daga cikin mutane sun kuma suna bota mishi paske su a fahimta su le specialist ba su yin kuskure an gane ko shi ko Allah ne kawai baya yin kuskure shi yasa babban specialist a wani ilimi zai iya kuskure a cikin iliminsa sai an zo an yi masa gyara to amma wani misali kai in ba waɗanda suka karanci abin ba suka yi magana kuma ko su suka yi magana ya da- ya dace mutumin da ya karanta abu ya magana akai amma ba za a ce baya yin kuskure ba sai mun bambanta wannan domin tana yi wa yi kuskure wanda ma bai karanta abin ba kuma ya gano kuskurensa na fata an fahimce ni to kaga wannan akwai ubadu takhassusu suna ganin duk mutumin da ya karanta wani specialty saman wani ilimi musamman ilimi na duniya su waɗannan ba su yin kuskure wanda ya karanta likitanci bai dace a ce ya kuskure kan likitanci ba to ai ba Allah bane ina fata an fahimce ni sai akwai kuma mutanen da suka ubadu zaman waɗanda suka ba zamani sifa ta Allah saboda su misali zaka iske duk malamin da za a ce maka ya kaure ya wuce to su sun ɗauki baya yin kuskure shi yasa shi wani inda ba ka kamai magana malamin da ya mutu ba to shi bai ɗauki ta da muhimmanci ba kaga ashe shi zamanin da ya gabata na yake bauta ba akwai wanda kuma shi malami in ba na yanzu ba ya yi magana to shi bai yadda ba saboda shi ya ɗauki malamin da ke rayu shi ne baya yin kuskure kaga wannan bauta ce wadda ake bauta ma wato eh, zamani a fakaici na hudu a gurguje shine ubadul masalih masu bauta ma maslaha shi wani duk harkar da akwai enterikin shi a ciki nan yake samun kuɗin kayan miya to babu kuskure ciki babu haram an gane ko to inda kuma duk bai samu to kuma nan kuskure yake kaga kenan shi wannan abidul maslaha ne maslaha yake bauta ma sai a ƙarshe a gurguje tun da ba maudu'i mu bane sai eh, abin nan l- l- l- ubadul jamhur masu bauta ma jama'a mafi yawa shine siyasa demokarasi an gina ta ne akan bauta ma mafi yawancin mutane inda da yawan mutane suka yi to can ne aka yi kuma can ne gaskiya take ba wai mushkilar ba can suka yi ba a in can suka yi rinjaye wannan can wani sha'ani ne amma a ce a'a duk inda mafi yawancin mutane suka yi nan ne daidai yake to nan ne bautar take ina fata an fahimci kenan yanzu eh, kawai da eh, mafi yawancin mutane sun zaɓi a shagiya sai a ce to shi kenan eh, aje a shagiya da da yawan mutane sun yarda a yi zina to shi kenan aje a yi zina kamar yadda turai yanzu a- a- a- an je abin nan bisa da suna em, majalisa an yi zaɓen cewa majalisa ta yarda ƙato shi armi ƙato mace ta armi mace sai an kace eh halatta na sai an ka sa ya zan doka kaga me ake bauta ma ra'ayin mafi yawancin mutane wanda shi ne abin da suke son a kawo ga ƙur'ani ya ce abu kaza haram na amma tunda ka fahimce ni mafi yawancin 'yan majalisa ko mutane sun yarda da a saba ba ƙur'ani to a ta haka nan to me ne ake musu kenan ibadatul jamhur Allah shi muna sani amin maudu'in mu na yau shine al-mutajara ko at-tijara kalima ta al-mutajara eh, daga tajara yutajiru mutajaratan ne mislu qatala yuqatilu muqatalatan mislu nadala yunadilu munadalatan an gane ko cikin wazin kin shi amma shi nadala yana nufin yaki ko halbi da kibiya an gane ko eh, tajara kuma yana nufin kasuwanci to asalin shi fi'ili ne wanda yana da harufa guda uku daga tajara ya tujuru tijaratan tajara ya yi kasuwanci ya tujuru yana kasuwanci an gane ko wato eh, tijaratan shi ne kasuwanci kuma ana cewa ittajara yattajiru ittijaratan ma'ana yana kasuwanci kalima ta tijara suka ce tana nuhin alla- ba'a alladhi yabi'u wa yashtari an gane ko idza qulna tajara yatjuru idza ba'a aw ishtara idan ya saya ko kuma wato aka saya gare shi shi ne tajara yutajiru mutajara abun shahana biyu sai da sayarwa yawwa to shi yasa malamai suke cewa wa- kalima ta ba'a an gane ko tana nufin saye kuma tana nufin sayarwa kalima ta tajara yatjuru tana nufin saye tana nufin sayarwa kalima ta shara yashri tana nufin saye tana nufin sayarwa domin kowanne daga cikin su abin da zai ba wani sai a kallim almubadala amma sai suka ɗauki cewa a yanke albai'u shine sayarwa at-tijara shine saye da sayarwa kenan su a fahimta su wato at-tijaratu a'ammu min al-bay' kamar yadda yazo a cikin alqur'ani wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarukuka qa'ima rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah an gane ko kaga nan sai suka nufi kamar tijara daban albay'u daban wannan maganganu ne na malamai wajen tahlilul mufradat usuliyan da kuma cikin usulut tafsir da sauran dai bayanan da malamai suke yi ala ayyati hal kalima ta at-tijara tana nufin musanya shi yasa in an ce shara kuma tana nufin musanya saye da sayarwa shi yasa fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa sharawhu bi samanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin malaman tafsiri na sun yi sabani wa sharawhu sun sayar da shi shin yan uwan shi ne suka sayar da shi ko ko bayin ne suka sai waɗanda suka kama shi a matsayin bawa suka sayar da shi waɗanda suka tafi cewa a'a su ƴan uwan nashi bayan an fiddo shi daga rijiya suka sayar da shi su ko waɗanda suka je suka sayar da shi waɗansu malamai suka tafsiri suka ce a'a wa sharahu na nufin su ne waɗancan waɗanda suka ɗauke shi annabi yusuf alaihi salam matsayin bawa suka je suka sayar da shi an gane ko to kalima ta almutajara tana nufin commerce ko commerce ana kiran jihar kano center of commerce wuri ne na kasuwanci markaz ne an gane ko to amma kalima ta kasuwanci saye da sayarwa in muka diba a tsarin musulunci kasuwanci kala biyu ne tashin tashin farko akwai kasuwanci ko musanya wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba wannan a matsayin kenan hukunci na shari'a wanda kuma dokokin suna nan malamai babul bai in ka diba cikin fiqh da littattafan hadisi wanda an ka tattara hadisai wanda suke magana kan saye da sayarwa da kasuwanci suna da yawa amma in muka zo a wajen tsari na kallon abin da za a sayar to zai iya ɗauka fuska guda hudu ko ya zamanto za a sayar da ko za a yi musanya ta abin da ba a gani da abin da ba a gani yanzu misali ka girmama mutum ya girmama ka kaga an kama an yi musanya ne ta abin da ba a gani da abin da ba a gani tun da girmama shi da ka yi da girmama ka da yi ko da ganin kimarsa da kake yi a zuciya da ganin kimar ka da yake yi a zuciya abubuwa ne waɗanda ba a ganin su ɗai kenan sai kuma fuska ta biyu shine a sayar da abin da ake gani da abin da ake gani alhissi kenan mutum ya baka kuɗi ka bashi kaya kaga kuɗi ana ganin su murara na kadan ko ba haka ba mutane sun kaci na kadan to kaga na kadan kin nan ba kuskure domin na kadan shine abin da bai da albarka na kadan an kaci wajen sadaki sai kaji an ce an biya kuɗi na kadan ba ajalan ba duk da yake mafhumin kinsu abin da suke nufi daban amma cikin larabci na kadan in ba cewa mun kai wadannan an ɗauko shi larabci ne ka aka mai da shi kafin wallahu ta'ala a'lam almuhimmu mutum ya bada wani abu wanda yake gani a bashi abin da ake gani to wannan wato mutajara ce bainal hissi wal hissi to sai kuma abu na uku wanda shine na hudu na hudu zai shigo cikin shi mutum ya bada abin da ake gani don a bashi abin da ba a gani mutum ya bada kuɗi don a girmama shi kaga shi kuɗi abin da ya basuwa abin da ya bayar abu ne wanda ana ganin sa amma abin da za a bashi ba a gani ina fata an fahimce ni sai kuma mutum ya bada abin da yake ba a gani don a bashi abin da ake gani mutum ya girmama don saboda ya samu kuɗi to kaga waɗannan su ne al'aujuhul arba'a na almutajara ina fatan musallan da insha Allah ta'ala mun dan bada su irin yadda dai mutane za su fahimta ko ba haka ba to almutajara abu ne wanda yake ana yin shi da abubuwa daban-daban ba yau aka fara ba a duniya sai mu ɗauko mutajarat waɗanda nau'uka na misalai da za mu bayar don saboda mutane su fahimci ina ne karatun ya dusa na farko in an kai mutajara ka ba da abu aka baka abu in dai halatta ne yadda shari'a ta tsara to kai ba abin zargi bane misali mutum ya ba mace sadaki ai kuɗi ya bata amma sai ya aure ta shari'a ta da wannan ko bata da ba to nan babu matsala amma mutum ya ba mace kuɗi don yayi zina da ita misali bai halatta ba saboda mi saboda shari'a ba ta da wannan hanya ba kenan akwai bambanci tsakanin yin kasuwanci wanda shari'a ta yarda da shi da mai da abu dan kasuwanci ba na kasuwanci ba ne to abinda muke son mu yi magana akan shi abinda shi ba kasuwancin ba ne a asali ko shari'a ba ta yarda da shi ba amma sai aka mayar da shi kasuwanci shi da suke cewa commercialize shi yasa duk mutumin da zai banna yanzu sai ya ce ai kuɗi yake samu to kaga wannan ai ba hujja bace don kana samun kuɗi ko ko wani abu yana shigo ka a'a shin shari'a ta yadda ko ko shari'a ba ta yadda ba Sheikh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Amin Shankiti dan Shankiti babban malamin tafsirin nan na duniya yanzu ɗansa shine shugaban jami'a ta tafsiri a jami'an Madina kuma yana tafsirin Alkur'ani mai girma a masallacin manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wasu mushkiloli da musulmi suke fama da su yake cewa Allah ya aza duniya akan abin da ake kira kanunu tabadul kanun at-tabadul ya an ce kanunu tabadul shine duniya gaba ɗaya da lahira Allah ya aza su akan tsari na musanya ba ni gishiri in ba kamar daɗi malam bahaushe ko ba haka ba wato duk abin da za ka yi akwai sakamakon shi akwai abin da za ka bayar akwai abin da za a baka ko ana ganin abin ko ba a ganin shi shi yasa aljanna kasuwanci ce imani kasuwanci ne wuta kasuwanci ne mai siya zai siya amma bari mu ba da dalili Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu as-saff yake cewa ya ayyuhallazina amanu هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة وتوجدكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون خالدين فيها نسكن سورة التوبة To, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya, ya ku waɗanda kuka yi imani, irin imani wanda shari'a ta yadda da shi. Hal adullukum ala tijaratin shin kuna son in nuna muku, in gwada muku tijara kasuwanci, hal nunan al-istifhamu littashwiq don saboda a kwaɗaitar da kai. In nuna muku wani kasuwanci tun jikun min azabin alim wanda zai tseratar da ku tijara a larabci mace ce amma a Hausa kasuwanci namiji ne. in wanda zai tseratar da ku kaga mu ce za ta tseratar da ku ba don can tunjikum an kace ba mu ce yunjikum ba tu'minu billahi wa rasuli to ga kasuwancin ku yi imani da Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi dan ɗaukaka kalimar Allah dan addinin Allah ya ci gaba ba don wani buri ba wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ku bada kawunan ku ku bada dukiyarku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine yake da alkhairi gare ku domin kishiyarsa ba alkhairi bane nan ismu tafdil maslub al-afdaliyya ne an cire mishi domin an ce shine mafi alkhairi gare ku to in ba ku ba wuta za ku shiga to me alkhairi shiga wuta kenan nan shine alkhairi gare ku babi ne wanda yake mai yawa sai Allah ce to to yanzu ga abin da za ku bayar yaghfir lakum dhunubakum shi ko Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin Allah zai shigar da ku aljanna ashe lahira da duniya an gina su ne akan mi akan kasuwanci ga wata aya kuma Allah subhanahu wataala a cikin suratu at-tauba yake cewa inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna Allah ishtara ya sayi min al-mu'minina ga mu'minnai amwalahum dukiyoyin su gaba ɗaya dukiyarka gaba ɗaya Allah ya cinikinta wa inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna Allah ya sayi anfusahum kawunan su amwalahum dukiyarsu bi anna lahum al-janna da al-janna an yi takdim wa ta'khir dama malaman har da alqur'ani suke cewa cikin alqur'ani an gabatar da anfusu akan amwal wuri daya sauran kuma duk amwal an gabatar da akan akan anfus nan cikin suratul tauba an gabatar da anfus akan amwal wasu suka ce saboda muhimmancin kuɗi sai wato tare da rayuwa suke shi yasa Allah ke gabatar da su ina fata an fahimce ni wasu kuma suka ce a saboda muhimmancin babu abin da zai yi sai da kuɗi ko da kana son kai jihadi wani lokaci da kanka ba za ka iya ba amma da dukiyarka za ka iya yi malamai sun yi bayanai da dama to mu je dai Allah ya sayi wato rayukan mutane rayuka ita ce mafi tsada abinda kan mallaka wa amwalahum da dukiyoyinsu bai anna lahum aljanna shi ko Allah zai ba su aljanna ashe musulmin da ke son kada ya ba da ran shi don yin aikin addini musulmin da yake son kada ya ba da dukiyarsa don addinin Allah ya ci gaba kuma yana da dukiya to kinan ba aljanna ce yake so ba in ma aljanna yake so to ba babban matsayi yake so ba don ciniki ne za a yi daidai tsadar abin da ka bayar daidai matsayin da Allah zai baka kasuwanci ne na fata ku ne to shi ake kira kanunut tabazul to mu musulmi inda muka samu muka sami matsala inji sheikh kamar da yake bayani yace mushkilatul muslimin suna son akhdhu thamani wal masmun suna son su amshi kaya kuma su tafi da kudin kaya akwai matsala ko babu ka zo shago ka ce kana son kaya aka ce maka to babu matsala za a baka ka fi do kuɗi kuma aka ba kaya kuma kace ba za ka ba da kuɗin ba zai yi akwai matsala ko babu to ita ce babban mushkilar musulmi saboda shi yasa kaga turawa suna mamakin musulmin da ke zuba dukiya mai yawa wajen aikin Allah saboda su musu imani da lahira ba balle sakamakon lahira duk abin da za su yi akwai enterekin su ko ka fahimta ko baka fahimta ba a boye tunda su duniya suka yarda da ita akan ta suka aiki suke yin aiki akan ta suka dukufa ina fata an fahimce ni to kaga kenan yanzu musulmin da Allah ya bashi dukiya bai son ya sa dukiya cikin aikin addini kuma yana son aljanna kaga akhadhu samad wal masmud yake so mutumin da yake son yi shago a bashi kaya bai bada kuɗi ba akhadhu samad wal masmud yake so to mu musulmi ba mu son mu yi aiki nan duniya ba mu gyara kasashen mu jiran muke yi wani zo ya gyara mu da kasashen mu kuma ba tare da ya tambaye mu komai ba an fahimce ni mutum yana son wato shi girmamawa in ka girmama mutane za su yi za su girmama ka in baka girmama mutane ba za su girmama ka to yanzu mutane masu girman ka su sun suka su walakantar da mutane kuma a zo a girmama su mutum yanzu mu babban baɗi in yana yabon mutane me yake so kuɗi ko to akwai mutumin da yana son a yabe shi ba dan muna zancen wannan aikin ya halitta ko bai halitta ba muna magana ne kan dan adam mutum yana son a ɗauki kuɗi kada ya ba mutane kuɗi amma in ya zo cikin mutane a bar waɗanda suke ba mutane kuɗi kada a yabe su a yabe shi cikin su yana yiwa ba zai taɓa yiwa ba mutumin da bai girmamawa kuma yana son a girmama shi to kaga wannan shine babban matsala mutumin da bai son ya yi aiki kuma yana son ya samu tsammanin warar buka in ji malam bahaushe malam ya kino mashi a jiran dan zakka to wannan shine kanunut tabadul wanda musulmi yau suka jahilce shi ko ba su aiki da shi ko kuma sun fahimce shi amma ba su son su yi aiki da shi shi yasa ake samun matsala muna son addinin Allah ya ci gaba amma mai ilimi ya ki tsaya ya karanta ya ki tsaya ya da'awa tsakanin shi da Allah ya nuna addinin Allah ya raba kanshi da duniya da kwadai muna son addinin musulunci ya ci gaba amma ya an zo wajen kuɗi inda ya kamata a samu miliyan goma sai a samu jakka goma kuma ana son addinin Allah ya ci gaba aikin da ake son a ga mutum ɗari sai a ga mutum biyu kuma ana son addinin Allah ya ci gaba ana son addinin Allah ya ci gaba amma kun ba a son ai aiki ba a son a sa dukiya ba mu son musa kawo mu ba mu son ƴaƴan mu ma su yi wa addinin Allah aiki sai ga mutum yana ganin ɗanin in yi karatun addini kamar ma an yi asara kuma son muka addinin Allah ya ci gaba to su wane za su zo su ai ƴaƴan da turawa ne za su ai maka ƴaƴan da za su zo su yi addinin musulunci aiki kai a tunaninka ba zai taɓa yiwa ba Allah ya shirya ta mu to kenan wannan shine abin da nake son yan uwa su fahimta game da wannan ka'ida wadda Allah subhanahu wataala aza duniya da lahira duka bisa gare ta ne take tafiya bahaushe ce dan me ake sallah dalla da da an ce da wanda ya je sallah asuba lokacin sanyi da wanda bai je sallah asuba ba duk duk wuta za su akwai mai yin sallah babu wanda bai yin sallah ina fata an fahimce ko an ce duk aljanna za su akwai mai yin sallah babu tunda ka san dai aljanna kai amma dole aka aza ka'idodi da dokoki waɗanda za a bi don a samu cin nasara to sai mu zo zuwa karatun kasuwanci muka ce halatta akwai wanda bai halatta ba na farko waɗanda suka fi kowa kasuwanci wanda yake mummuna mafi munancin kasuwanci mafi muni shine malamai Allah subhanahu wata'ala da ya sabkar da ayoyi ya ce a gaya ma bayansa sakonsa kada a yi cin mutunci amma kuma kada a yi kwana wanda ya aiki kaza ga sakamakonsa baka ce wane ko wane ko wane ko wane ba balle wane ce da shi ake in mutum yace da shi ake wanda shi na ya karkato abin zuwa gare shi ko munafikin shi ne wanda ke son wani abu gare shi yace ai da kai ake Allah subhanahu wataala ya ba mu labari ya dauki alkawali da malaman da annabawa ma ya dauki alkawali amma Allah ba su cika alkawalin su wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atatukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah ya ɗauki alƙawari da annabawa cewa ko wani annabi inda zai iske wani annabi ya imani da shi ko ko inda za su iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su imani da shi fassarori ne guda biyu sun kace sun yarda kuma annabawa duka sun cika alƙawari babu annabin da ya saba Allah kenan ka kasuwancin su tsakanin su da Allah subhanahu wataala okay malaman yahudawa Allah ya dauki alƙawari da su wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba ka ambaci lokacin da Allah ya rike alƙawali da mutanen da aka ba su littafi malaman su ne kashi na farko magoya baya suna tafi latubayyinunahu lin-nasi ko la yubayyinunahu lin-nas a wata qira'a za ku bayyana shi lalle lalle ku bayyana shi ga mutane ko ku su bayyana shi ga mutane a wata qira'a wala taktumuna ko wala yaktumuna kada ku boyi ko kada su boyi fanabaduhu wara zuhurihim sai suka mayar da shi suka watsar da shi bayan su kaga ba su yi ba ba su cika alkawari ba washtarau bihi samanan kalila sai suka sai dan wani abin duniya da shi kadan kudaden da za a ba su don saboda su boye gaskiya kaga sun yi musanyar ayoyin Allah da wannan abinda ba a gani sun sayar da shi da kuɗi kenan abinda ake gani ko kuma matsayi na duniya wanda za a ba su a rinka baka babban matsayi da yawa sun san gaskiya amma sun san matsayin su suke wa gudu shine babban bala'i ga dan adam yana gudun yantiren shi ya sulbuce na dukiyar da zai samu ko wani abu na duniya ko ko yana tsoron matsayin da aka bashi a can da malami ne ya san gaskiya amma in ya dawo bi gaskiya to kuma yanzu a waci to wannan wasu tarau bihi samanin kalila sai suka ce ayoyin Allah da wannan abu kaga ashe ana sayar da ayoyin Allah dan a samu wani abu mun fahimci wannan da ke ko wannan shine cikin tafsirul qur'an bil qur'an wanda ake cewa ka kalli munasaba bainal ashiya kaga akwai munasaba bainal adad kishiya da kishiya masu imani da mara imani dare da yini gaskiya da ƙarya ina fata an fahimce ni haske da duhu wanga al adad kenan wani lokaci ash-shart za a kawo sharadi to ina jawabu sharti in jawabu sharti ya zo wannan wurin yana tare da shi in tansurullah yansurkum to wani wuri kuma sai a kawo sharadin jawabi na wani wuri wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u in istata'u in sun samu iko to za su samu ikon sai Allah ce a'a al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum kaga ba za su samu wannan ba duk da yake jawabu sharadin bai zo a fili ka ganshi ba amma wannan cikin ma'ana shine jawabu sharadi domin ba za su samu iko ba ina fata ana fahimta ta wato akwai ka'idodi tafsirul qur'an bil qur'an kaga nan washtaru bihi tamanan qalila shine mawdu'in at-tijara sayar da ayoyin Allah sai ka dibi mutanen da sun ka sayar da ayoyin Allah da wani abu sai kai mawdu'in ka ko wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab ka dauki alƙawulla waɗanda Allah ya yi da mutane ko alƙawullan da mutane suka yi da mutane mawdu'i ne a alqur'anance ko ka dauki alƙawullan su bani Isra'ila inda Allah ya da su suna da yawa a cikin alqur'ani to kaga wannan shi ya kai mu yanzu sayar da ayoyin Allah me yasa Allah ya bamu labarin malaman ahlul kitab dan kada mu koyi da su to kaga yanzu sai kungiyoyi aljam'iyyat da ake budawa wani ya bude kungiya kungiya irin wadanda taimako ONG dan saboda ya taimaki mutane wani kuma ya bude kungiya saboda dama yayi karatu a kasashen larabawa ko ko ya dan dalibi ne na gari ya dan gane rezo an gane ko ya samu connection kiran sai ga yadda zai ya bude wani proje rinka amsa kuɗi na harkoki wannan ba muna zagin waɗansu mutane bane mun san da akwai masu gaskiya kuma akwai waɗanda ba su da gaskiya na biyu karantarwa ita kanta yanzu ta koma kasuwanci ka diba cikin tafsirul qurtubi wajen wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku sayar da ayoyi da wani dan abu malamai sun yi magana guda uku shin mai karantarwa ya halatta ya amshi kuɗi in dai yana da hali malamai suna ganin bai halatta ya karba ba to mi zai da kuɗin in akwai wanda yake biyan sa biyan isasshe ne ya ishe shi bai halatta ya karɓa ba idan kuma ya zamanto fardu kifaya ne ko bai yi ba akwai wanda zai yi nan ba wajibi bane akan sa idan ya zamanto dole ba wani malami a wurin sai shi to nan ya zan wajibi ya karantar da al'umma amma ya bibi lokacinsa na aiki in so ɗaya zai iya basu a sati ko ko so biyu a sati ya basu ɗaya lokacin da zai karantar da su dan ya zamanto fardu aini in kuma bai da hali lokacin nashi ne za a biya shi wanda zai sawa wajen neman abincin da zai ci ba wai za a iya biyan shi ba ne na fata an fahimci ƙungiyoyi waɗanda za a buɗa na aikin addini don da'awa su ma akwai ɗansu da suna abin nan za ka iske yanzu ma mutum zai buɗe ƙungiya shi kaɗai ne wai ana son a ƙara adadin jam'iyyoyi na addini saboda in an tashi zaɓen wani abu sai a ga da yawan kungiyoyi sun kan kaza alhali wata kungiya mutum biyu ne wata kungiya mutum uku ne wani ma shi na a shugaban kungiya shi an mataimaki shi a tirezori shi a komi da komi wai kungiya ce ta addinin musulunci ka gane ko to saboda kullun an ka baskato wani abu wanda yake da alaka da addini shi ma baskata mai kaga wannan mutajama ne saye da sayarwa ne yana da yana sayar da addinin shi bai da labari malamin da zai fassara aya don samun wani abu ya dace da abin da waɗansu mutane suke so shi ma wannan saye da sayarwa ne ya sayar da waɗannan ayoyin da imanin shi da wannan abu na duniya kenan duk abin da za a kirkiro a danganta shi zuwa ga addini don a samu wani matsayi ko wani abin duniya ko a cimma wani buri na duniya mutajara ne biddi kasuwanci ne ake da addini wanda kuma ya don Allah Allah ya san shi shi yasa za a iya karanta alqur'ani don samu mi don samu abin duniya hadisi na Abu Huraira daga manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda Abu Dawuda ya fitar da shi da kuma Ibn Majah an gane ko na'am da Ibn Hibban da Imam al-Hakim Imam Hakim yace sahih wato abin ala shart al-Bukhari wa Muslim Sheikh Nasiruddin Albani da yazo bai yi ta'aqqub ba kenan tana yiwa ya yarda da abin da shi Imam al-Hakim ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-janna duk wanda ya nemi wani ilimi wanda ba a neman komai da shi sai yarda ubangiji ilimin tafsiri ilimin hadisi ilimin fiqh ilimi dai na addini bai koyi wannan ilimin ba sai don neman wani buri na duniya matsayi ko kuɗi ko abin da ya kama da haka lam yashi da arf aljanna ba zai ji kamshin aljanna ba arf da ainun wadda adda fatha ra'un sukuni arf aljanna an gane ko Na'am.
shi yasa wani littafin sarf da ake cewa shadda al-arf kamshin turari in an ce al-urf kuma shine abin da yake mai kyau khudh al-afwa wa amul bil urfi wa arid an al-jahilin al-irf kuma mai kasara mu ba mu san shi cikin lugaba kaga ana sayar da eh, ayoyin Allah eh, eh, da wani eh, dan abu shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsorata su a cikin hadisi shi ma na Abu Hurairah ya zo cikin sahih Muslim awwalun nasi yuqda yawm al-qiyamati alaihi mutanen da za a fara yi musu hukunci ran tashin alkiyama na'am
guda uku ne da malami wanda aka ba shi ilimi da wanda aka ba dukiya da wanda aka ba karfi malami za a ce Allah zai kire shi ya nuna ni'imarsa zuwa gare shi mi kai da ita ya ce Allah na karanta na yi karatu na yi kaza na yi kaza Allah ya ce a kai don a ce mai ilimi ne wutar jahannama makarancin alqur'ani duk abin da kuma zai biyo na mai wa'azi da mai bi duk karkashin shi zai zo ko wanda zai hadda alqur'ani don musabaqat kawai na biyu mai dukiya zai ce Allah ban bar wata hanya ba wanda ya kamata a taimaka face na taimaka Allah ce kai don a ce mai yawan kyauta magana ta kare wani mai karfi kuma zai ce Allah na yi jihadi in ma ba jihadin bane Allah ni dan agaji ne na ji duk inda ake zuwa mun yi tsaye Allah ce kayi don a ce zarumi mai kokari an faɗa an biya ka shi yasa nan riwaya ta muslim awwalun nasu yuqda yawmal qiyamati alayhi a riwaya ta imam at-tirmidhi da kuma imam an-nisa'i ta zo kuma cikin al-mustadrak na imam al-hakim awwal man tusa'aru bihim an-nar wanda za a fara kona su a cikin wutar jahannama kaga nan hukunci bambancin riwayoyi ga hukunci za a fara yi wannan kuma wutar jahannama za a kai za a fara kona su da ita fa yushab ala wajhihi fi an-nar Allah shi mun sani amin
wannan hadisin bai ci karo da hadisin da yace awwalu ma yuqda fi bayna nasi fi dima ba abinda za a fara yin hukunci ga mutane fi dima abin da ya shafi jini sai ce to kai kaji na an ce waɗanda su za a fara yin hukunci nan kuma an ce jini to hadisan nan kamar mun ce muku hadisan nan ƙarya ne an gane ko saboda bai yi karatu ba bai san alƙur'anin ba kan shi balle hadisan menene dalili abinda ake son a ce anan awwaliya akwai mutlaka akwai muqayyada akwai awwaliya wanda in an ce wani shine na farko ana nufin na farko in akwai awwaliya in ce na farko ana nufin a ajin su
na'am yanzu misali akwai na farko a ƙasa akwai na farko a jiha to nan da an ka ce wanda za a fara hukunci bai da dace tsakanin su da Allah abin da ya shafi tsakanin su da Allah shine za a kawo ɗancan guda uku amma na jima wanda yake da alaka da jinin mutane haƙoƙin mutane in baka yadda da wannan ba bari mu koma cikin alkur'ani shi da ka sani kuma ka yadda da shi kuma duk mun yarda da alkur'ani Au Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kace ni ne awwalul muslimin ni ne farkon wanda ya musulunta wani sai ji maka akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi shine Allah ya fara halitta kaza kaza wannan ba gaskiya bane shi ko wani sai ce, to nan awwalul muslimina ya zaka yi da shi dole sai ka malaman tafsiri sun ce maka fi zamani a cikin al'ummata kaga awwaliya ce muqayyada don akwai waɗanda sun ka musulunta kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi Ibrahim kenan واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن تولوا فما فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فإن توليتم كاغا شيء النبي شيء فرق أول الرسل كاغا وانا أولية مقيدة don haka kada mutum ya zo ya ɗauki irin waɗannan abubuwa ya ce a kaza kaza kaza kai kokari kai karatu kuma ka sa fahimtar ka annabi Musa ya ce shine farkon wanda ya imani Allah ya ce walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilayka قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon masu imani alhali ko kafin annabi Musa akwai wanda suka imani da Allah to dan haka awwaliya ce mukayyada muna fatan Allah ya kanar da mu Allah shirye da mu gaba daya to mu aji zancen abin da ya shafi malamai na biyu sai jagoranci na duniya da yawa daga cikin masu jagoranci na duniya suna sayar da imaninsu suna sayar da kasashensu saboda biyan bukatunsu za ka iska mutum ya sayar da al'ummarsa saboda mi saboda mun wani abu na duniya sawa'an abin da ya shafi matsayi ne karami ko matsayi ne wanda ya shafi ƙasa ko wani tsayi ne wanda ya shafi Afirka ƴan Afirka suna zuwa wajen turawa suna sayar da Afirka turawa sun sayar da duniya da al'ummomin su saboda cimma burin su saboda mutum ya tabbata akan karagar mulki ya yarda ya yi kasuwanci ya sayar da dukiyar kasarsa da al'umma kasarsa saboda kafirai su yarda da shi su bashi matsayi daga ciki kasuwanci wannan muna magana ne kuma abinda ake cewa commercialize abinda asalin shi bai cancanta a mayar da shi kayan kasuwanci ba sai ai kasuwanci da shi ta hanyar da bai dace ba an gane ko abu na gaba bayan wannan sai mu je zuwa ga abinda ake kira wasa'il al-i'lam wasa'il al-i'lam sune kafafen yada labarai da yawan mutane suna sa abubuwan da ba su dace ba ka fahimce ni fina-finai na batsa in ka duba turai shi wannan wani abu ne ma wanda ya zan ruwan daga mai duniya amma me yasa masu yin wannan suke yi sai su maka ai kuɗi suke samu commercialize za a yi mutajara da da karuwanci kamar yadda karuwa take ba da jikinta don ta samu kuɗi kenan jikinta da an kace ta yi aure ta mai da shi kayan kasuwanci don ta hanyar da bata dace ba Allah shi mu sani daga ciki sai al-mutajara bil qadaya al-amniya security shida daga cikin abubuwan da ake kasuwanci da shi turawa suka fara wannan a tada hatsaniya don a sai don a sai makamai ka gane ko to mutanen da suke samun kuɗi ta hanyar waɗannan makaman ba sa fatan yaki ya kare shi yasa duk yadda za a yi a kirkiro wani tashin hankali saboda a fitar da kuɗi a je a siyo makamai sai an yi wannan dubara sai almutajara bil qadaya mutum ya ɗauko wata qadiya ya mayar da ita kasuwanci yanzu in ka dibi yan falastinu da yawa waɗansu suke gaya ma isra'ila sirrin falastinawa ƙadiyya ta ƙasar falastinu ƙadiyya ce da ta shafi duniya ta shafi siyasa ta shafi tattalin arziki ita isra'ila yarinya amerika ce yarinya turawa ce da ita suke tatsa arzikin larabawa dole saboda tsoron isra'ila ake sayan makamai ka fahimce ni kuma kullum za a bata makamin da ya fi na kowa to ya za a yi laraba kullum suna cikin tashin hankali dole duke su wadda a turai da sun ga tashin hankali sai su sai wani makami sai su ba isra'ila wanda fi wannan sai su ce ai mana wancan su kuma wasu daga cikin su suna yaudara yan uwansu sai ka iske mutum yana cewa aje ai kaza ai kaza amma shi can a turai yana da bankuna yana da gidaje ku kuke tura kawunan ku da ƴaƴan ku suna zuwa suna mutuwa shi ko yana ce yana samun kuɗi ya fita zancen ku to wannan duk almutajara ne sai mu zo a gurguje saboda lokaci yana guna halinsa akwai mutajara da ake yi bil insan dan adam shi kan shi yanzu a duniyar yau ka gane ko ya zan kayan kasuwanci saboda dan adam yana da ruhi yana da jiki akwai masu tijara da ruhin dan adam shine addinai na ƙarya gaba daya kasuwanci ne suke yi za a baka magani a baka kuɗi a baka abinci saboda ka yarda da ƙarya mutajara ce kasuwanci ne ake yi kaga an yi tijara da ruhin dan adam akwai masu tijara da jikin dan adam daga cikin su turawa makamman da suke kirkirowa da shirin da suke kirkirowa duk don mini duk don samun kuɗi ne kasuwanci ne ake yi shi yasa duk wa'azin da zaka yi in ba wanda adda rabo ba magana ta ana yi ne amma tafiya ta kai sai da zama to hujja aka sauran tashi alkiyama Allah shi mun sani a gane ko daga cikin masu mutajara da da dan adam akwai likitoci na fata an fahimci shi likita asalin shi ba fatan rashin lafiya kai faruwa amma idan ya faru zai maka magani to yanzu su da yawa daga cikin su a'a su kansu magungunan da ake yi a yanzu magani ne wanda suke cewa suna da effect secondary ya warkar da wani ciwo ya haifar da wani ciwo zuwa gaba na fata an fahimci ma'ana ko da yaushe ka zama to karkashin su shi yasa yanzu tashin hankalin ba wai ma na zuwa likita ba ko rashin lafiya a'a yadda likita zai yi mu'amala da kai da kuma irin dukiyar da yake son ya samu gari ka kai kana nan kana mutum mutuwa shi ko shan national calcul din miliyon da kamata ya kwasa ko shi kana za a kwasa kaga babu akhlaqiyat dan adam ya koma wasu kayan kasuwanci idan mutum ya mutu a turai ba a kawo shi ba tun da sai an biya kuka yi wasa shikenan sai a kwalkwale ido a sayar mutum su a cire koda a sayar mawuri a kaza kaza ya ko yadda ka san feraye ana mota ayi guntu guntu da ita ayi gunduwa gunduwa haka ne yake mata adam
subhanallah almutajara kasuwanci to daga cikin kuma abubuwa da kasuwanci da ake yi da dan adam tun da lokacin namu bai da yawa sai abin da ya shafi al'umma ita kanta tana kasuwanci da dan adam kaga mutumin da ya ɗauki ‘ya'yansa ya sa su cikin karatun boko kaɗai bai sa su na addini ba ya yi kasuwancin duniya ne da su baya bukatar su san Allah ko addini abin da yake so su zama daidai da director su iya faransai da angle da wacce tsiya shi kenan ci bukatar ita ba kasuwanci na a samu tsare da kawo kaga kasuwanci da ‘ya'ya an gane ko iyaye suna yin wannan daga cikin kasuwanci su kansu ‘ya'yan suna kasuwanci da su kansu domin akwai da take sa kanta karuwanci don ta samu kuɗi daga ciki ka fahimce ni akwai iyaye masu kasuwanci da 'ya'ya kasuwanci da 'ya'ya ta hanyar musu yi aure ba yarinya sai a barta tana so ga mutane suna zuwa amma an ki saboda mai zuwa shana gaisuwa shana bada jika biyar da mai zuwa shana bada jika goma da masu ɗaukar ta suna taya to kuɗi ake samu ko ko ita kanta in ta yi tana kawo musu suna zaune a kawo buhun shinkafa ta kawo musu buhun shinkafa ta kawo buhun masara ta biya fakcir ta ruwa ta biya fakcir ta wuta to auren ne za ta yi bai ma yadda ta yi aure ko kuma ta yi aure amma auren abin da ake so ta ɗauki nauyin gidansu dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Abu Huraira wanda ya zo cikin sahih al-Bukhari ya zo cikin sahih Muslim tunkahu al-mar'atu li arba'in ana auren mace saboda abubuwa guda hudu limari hadan dukiyarta ko dukiyar gidansu ko dukiyar da za a samu in an aure ta masu aure ture don saboda su samu nationality amma in zai taho ya'ya can zai bari mota su kaga ya zan bunsuran aro na karuwar turai na batura wani hasabiha saboda dangantakar gidansu ita yar gida kaza ce wali jamaliha a riwaya ta bukhari wa jamaliha babu lamun nan adam wani dini ha saboda addinin ta nan lamun musu bata gari su gaba daya to kaga ba yin auren mai kuɗi bane ko mace in gida kaza in dai akwai addini babu matsala mace in dai akwai addini to dan gidansu akwai kuɗi ko dan gidansu akwai da ko dan tana da kyau ko dan saboda ita yar gida kaza ce wannan duk ba matsala bane saboda addinin zai bada kariya lokacin da matsalar ta taso ta hanyar shi Allah zai baka kariya amma in ya zama to kai babu addinin ka zabe waɗanga to dole sai ka samu matsala in dai kyau ne zai ƙari kuma babu mutunci kuma babu zaman lafiya kuma kullum tana tunanin kaza kaga akwai matsala in don kuɗi ne kuma zaka zan bawon kuɗi kuɗin ka aura in kuɗi sun ƙare sai ka tuwanni ita ma tun da don kuɗi ne tana yin ta gaji da kai ta nemi wani ta kashe auren in kuma don dangantaka ne tana iya ja maka bala'i don saboda za a duba ma kai dan matsaya ta ne kai ba dan kowa bane To amma yin aure ba matsala bane don mutum shi na da dukiya mijin ko matar a'a inda matsalar take zama to a'a ita dukiya ce aka aura ba auren aka yi ba commercialize to shi yasa ka samu wadansu iyaye yanzu su ba su ba da ƴaƴan su sai gidan da suka iya kalkul can wacce mun ba da ta can da facture ta ruwa da ta wuta takardar ruwa da ta wuta bari mu ce takardar ruwa da wani bai san fakce ba za ta fito buhun masara wani yana nan zamani ƴaƴan shi na kawai suke kawo mai suke ɗauki da shi kuma ba laifi bane waɗanda suka aure ƴaƴanka su taimaka ma amma kada ya zamanto in ba a kawo ba ka ce yi gida kaga kenan yanzu nan nan na nan na nan na jin ke saka surkin ka zai iya maka komai in Allah ya hore masa an gane wannan ko to wannan tijara ne da ake yi mujtama yana yin kasuwanci da mi da ƴaƴa ko mutum yayi kasuwanci da kansa kamar yadda mace take kasuwanci da kanta bal ma maza su suna kasuwanci da jikinsu dan daudu da shi shi ke kasuwanci ƴan luwaɗi na Afirka da na Turai da mi suke kasuwanci da jikinsu kato a kwanta da shi a bashi kuɗi mine ne ke yi kasuwanci ke yi da jikin da Allah subhanahu wataala ya bashi suna nan abin da yake faruwa ne yanzu suna nan katta turawa na lalata da su da yan luwaɗi wani tana yiwa tsafi ne zai yi wani kuma shina shawar abin nan ya bar shawar mata yanzu ta maza yake yi wani kuma bukar shi yake mai sai ya tara da kasu ko ma hukaci ya je kasuwanci da jikin mutane a je a bashi saboda ya kaza ya yi kaza ya ji daɗi shi kaga matashi da da da ko kuɗin kani bai da yanzu gani cikin mota ta miliyan ashirin ina samu ɗinin kuɗin yana da gida kafin ni sai ya kasuwanci da jikin nashi a rinka bashi kuɗi sai zuwa shekara biyar goma sai ka iske duburarsa ba ta iya rike kashi ta swasware shi kenan yanzu an ƙare da shi sai mutuwa ya tashi aiki kush ƙato da kush mu yara na mun kasa ana sama kush yan shekaru waɗanda musu girma ba amma ƙato ɗan shekara ashirin ashirin da biyar shekara talatin a ganin shi da kush kashi bai tsayawa kuma lahiya ba a tambaya abu ne wanda ya kamata mutane su tsaya su duba su yi bincike su san menene suke yi to a gurguje abin da zan iya cewa shine yin kasuwanci da abin da Allah ya haramta abu ne wanda shine ya hana duniya zaman lafiya a yanzu kafin ni ga gidajen karuwai nan kasuwanci ne ake yi da su su karuwan su yi kasuwanci shi mai gidajen yi kasuwanci yau duk abin da ya sa turawa suka ki yarda da addinin musulunci saboda zai ruguza kasuwancinsu masu gidajen giya in an ci a shan giya sun bar samun miliyoyi karuwai in an ci musulunci za a yi sun manta da in sun yi aure akwai hanya ta halat an gane ko kinan ya za a yi a ce gidajen caca in an ci musulunci turai yanzu abin da sa suke tsoron musulunci kina ai ba wai makamman musulunci ne suke tsoro za a liƙe gidajen caca za a liƙe gidajen karuwai za a liƙe gidajen banda gidajen waƙoƙi mabannata masu waƙa za su daina samun kuɗi ƴan kwallo za su daina samun kuɗi kowa zai je ne ya aiki na halat ya samu dukiya za a hana cin rashawa su ko duk haka suka gina al'ummarsu to wannan al'umma wadda adda cututtuka irin waɗannan na zalunci da banna da fasadi ya za a yi ta karɓi addinin musulunci hankalinta ba zai yarda ta karɓi addinin musulunci ba saboda mi saboda ta riga ta dukufa cikin banna wadda take mai nisa duk abinda za ta yi kawai ita ba ta kallon hushin Allah ko ko mi zai dawo abinda da mi za a samu shine abinda a halat shine abinda ya shigo hannu abinda a haram shine abinda ya shigo hannu ba can abinda ya saura lahira ku tun bayani can mai gadi ba shiga da abinda an lahira da abinda a can wani zance da aka yi wasan ma wanda za a yi iskewa ko ko abinda duk ba ya cakure ba kamar yadda hariri ya faɗa wa kalin khatmu khattam likiti biyu ya gami kowa yanzu cin haram na shi kai ba ya a samun halal ku bar zancen halalcin nan ku bari mu ɗibi rabon mu in an ta can gaba Allah ga furu rahimu na kuma wata ma dai an ce in kana da imani zaka zaka dan shiga na ka abin ka to yini guda a jahannama bari a gaya maka wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanata min mata uddu in an ce mutum zai zanta katirar a wutar jahannama sai ya shekara dubu a cikin wutar jahannama tana kona shi kuma wutar jahannama ta ta ta duniya so 70 ta an yi binciken ta duniya so saba'in kashi saba'in sannan ta ce maka duniya ina ka ɗauka wannan bala'i dan yan kwanakin da zaka yi ko a baka kuɗin ka kai su banki ka aje ka mutu baka ma ce ba wani ya zo ya kwashe kuɗin ci ya tayi harkokin shi don haka wannan ya kamata mutane su yi hattara da kasuwanci da kadaya na al'umma mutum ya rinka kirkirowa wasu abubuwa don saboda kamar yanzu kaga ONG kin na turawa duk haka haka na kada musulmi su za su yi koyi da su mutum ya bude ONG ta turai ya ta ya samu kuɗin shi turai da miliya ya zaka kashe miliyan ɗari Afirka ya bi duri ya kunce sauran kuɗin ya ashi shi ma yanzu shine waɗansu ɗalibai da sauran waɗansu mutane suka ne ai hanya ce ta samun kuɗi kenan bari ka bude taka ONG ka rinka samu miliyan talatin ka kashe miliyan biyu ka ɗauki hotuna ka tura gobe kuma ka je ka nemi waɗansu yadda su turawan waɗanda ba su yi imani da ranar tashin alƙiyama ba haka ne suke gudanar da al'amura abin yana da muni malam sai dai mu dakanta saboda lokaci ya matso kada su abin nan namu sai sati mai zuwa in Allah ya ba mu iko da rayuwa insha Allah za mu samu halarta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu rada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana alhamdulillah wahada salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da eh nan za mu dasa aya kuma insha Allah sai rana ta da Allah kam na rai za mu sake dawa a wannan wuri domin ci gaba da wannan muhabarat insha Allah na fata Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya amfana da mu da abinda amala ya faɗakar da mu abinda an aiki Allah ya ba mu iko ma'aikata abinda an hani kuma Allah ya ba mu iko hannuwa insha Allah za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu da addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا توصلي da wannan ibara duk masu taimaka ma addinin musulunci da inda suke Allah ka taimake su amin masu son su kama addinin zaban zaban kasa Allah in masu yiwa ne Allah shi da su amin kun ba masu yiwa ne Allah ka kare addinin ka da musulmai daga sharri amin ya Allah masu nufin kasan mu da sharri Allah muna roƙon ka in masu shirwa ne Allah ka shirya da su amin in kun ba masu yiwa ne Allah ka mai da annasu a kansu amin Allah ka kare mu na ƙasanmu da al'ummanmu daga sharrin 'yan ta'adda da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya. Amin. Allah ka iya kasance musulunci da musulmai ka karya kafirci da kafir. Amin. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين